الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin bakwai ga watan hudu watan rabi'un al-akhir hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1447 a ci gaba da karatunmu na littafin al-aqidatul wasitiyya wallafa ta shaykhul islam أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمة الله تعالى عليه muna cikin bayanin da malam yake fiddo mana daga cikin ayoyi na alkur'ani mai girma wanda suke tabbatar da sifofi da sunaye na ubangiji ta'ala za mu tashi faɗin shi da ya ce wa ƙauluhu wa ya buƙa wajihu rabbika zul jalali wal ikram wanda wannan shi ne karatu na biyar suratun rahman kulluman alaiha fan wa ya buƙa wajihu rabbika zul jalali wal ikram duk wani wanda yake saman ƙasa ubangiji ta'ala ya ce mai ƙarewa ne wa ya buƙa wajihu rabbika fuskar ubangijinka ne za ta rage zuljalali wal ikram wacce take ma'abuciya girma da daraja kaga wa yabqa wajhu rabbika sai suka ce wai ai rabbu din shine zuljalal dan me taharrubi da tsere mawa siffanta Allah ta'ala da fuska wanda ya siffanta kanshi da ita na ba a yi shi ba shi ne na saman wanga ko to tsayib hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin min al-ghamam ba komi suke jira ba ga mun yi shi face sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zo musu fi zulalin min al-ghamam cikin wasu inuwowi na girgije da wannan girgijen Allah kadai ya san yanda yake amma Allah zai zo fi zulalin min al-ghamam kamar yanda ya ambata نعم والملائكة وقضي الأمر توني بكاو وانشنب هل ينظرون ما نا أمبتشي cikin bayani هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وقع نعم تيكو ba komi suke jira ba face sai mala'iku su zo musu ma'ana lokacin mutuwa aw ya'ti rabbuka ko ubangijinka yazo kaga tashin alkiyama kenan aw ya'ti ba'du ayati rabbika ko wani bangare na ayoyin ubangijinka su zo musu sune alamatu sa'atil kubra manya manyan alamomi na tashin alkiyama dabbatul ard lokacin masihud dajjal ya'juj wa ma'juj imbizaqul ard au buzughul shams min maghribiha fitowar rana daga mafadarta haka wuta da za ta tashi daga tsakiyar duniya haka girgizar ƙasa da za a yi a wasu yankuna haka iskar da za ta zo ta ɗauke rayukan muminai duka waɗannan ba'adu ayati rabbika al'ayat bi ma'ana na amarat yace akhbirni an amaratiha lakin wa'annan su kibar wadancan kuma sigar alamatu sa'a akwai kananu an talida al'amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-alata ri'a ash-sha yatatawaluna fil bunyan idha wussidat al-amanatu ila ghairi ahliha fantadhir as-sa'a anna alamomi ne kananu haka iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar inshiqaqu al-qamar amma manya-manyan alamomin su kawai daga wannan tazo sai wannan da kamar carbi ya tsinke wanda daga su kuma sai busa ƙaho da aka busa sai a yi sa'aƙa lokacin da kowa zai faɗi wa nufi hafi suri fasa'iƙa man fi samawati wa man fi al'ardu illa man sha Allah thumma nufi hafihi ukura fa'iza hu maƙiyamun yanzurun sai a yi rajifa ta tuba'u har radifa Allah ka tsare mu shi kenan sai na gaba ko wa qawluhu wa yabqa banjuba ya ƙara kawo ne kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa kana al ityan wal maji' ne ya kawo nawa bai ambace su ba kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka a aha wato idan aka nike ƙasa ninnikewa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa kuma ubangijinka yazo shi da mala'iku sahu sahu shahid anan shine waja'a rabbuka can al-itiyan al yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر كذا إتيان nan kuma maje waje a rabbuka wal malaku saffan saffan saffa akwai itiyani akwai maji'i duka yana nuna zuwa na Allah ranar alkiyam akwai nuzuli wanda shi kullum kowane dare na duniya wato kullum kowane dare sai an yi shi sai Allah ta'ala ya sauko zuwa saman duniya maji'i shi kuma ranar alkiyama itiyan shi ma ranar alkiyama to shi itiyan zuwa ne lokacin da wato ainihin kamar da ya ce an yi atiyahumul mala'ikatu aw ya atiyar an ta'atiyahumul mala'ikatu aw ya atiyar rabbuka aw ya atiyar ba'du ayati rabbik tunda ya jiranta shi da zuwan mai alamomin tashin alkiyama kafin a haɗu a al'ardul mahshar shi kuma maji'i bayan an tattaru shine waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idhin bi jahannam to maji'u da za a yi wa jahannama kawo jahannama da za a yi hadisi ya bayyana bayan mutane sun me sun tsatsayu ne sai ta zo ta kewaye gurin kenan kaga itiyan shine qabla almaji amma me tabbas akwai su za a tabbatar da itiyanullah wa maji'ullah kama athbatahuma li nafsihi azza wa jal min duni ta'dilin wala tashbih wa biduni tamthilin wala takyif haka za a tabbatar da shi kama athbatatuhu الآيات ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا kaga wannan aya ta furqan tana ishara zuwa ga waccan aya ta cikin bakara cewa hal yanzuruna illa an yatihum fi dhulalin min al-ghamam anan sai kaga kamar a zahiri ai babu zancen sifar Allah kawai cewa akai wa yawma tashaqqaqu as-sama'u ranar da sama za ta tsatsage bilgamami saboda ta wato girgije da zai biyo ta cikinta wa nuzzilal mala'ikatu tanzila za a sassako mala'iku sakkowa ai sakkowar da za a yi wa mala'iku Allah ya me ya ƙarana shi da zuwan shi ƙaranawa daban masaltawa daban shabbahawa daban ba tamthili ko tashbihi ake nufi ba muqarana mujarradi a cikin bayani kawai to kagan da yace wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam wannan ghamam din da Allah ya ambata cikin furqan shine dai ya ambata cikin baqara an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al ghamam kenan saboda itiyanullahi fi dhulalin min al ghamam ne yasa aka ambaci ayar furqan na wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam a cikin ayoyi na sifat domin akwai ayoyi na sifat din wadda dhimmiya ko kuma wasu ayan ko wani hadisin ne ya bayyana kun fahimta ko aya ce ga ta nan sai a ce maka kaza da ake nufi to na Allah ne saboda aya ko saboda hadisi kaga ayar furqan in ka zo tafsiri wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam ranar da sama za ta tsatsage saboda biyo wa girgije sai kai bayani ka fassara da ayar bakara cewa me an yi atiyahumullahu fi zulalin min al-ghamami Allah ne zai zo cikin inuwar girgije wasu inuwowi na girgije yaya girgijen yake yaya inuwowin suke duk ba mu sani ba amma dai Allah zai zo cikin e zai zo muna tare ku kamar yanzu da ya ce wato ainihin yau mai yukshafu an saƙin wa yi da'auna ila sujudi fala ya staƙi'un cikin kalam ne ku ranar da za a yaye ƙauri hadisi ya bayyana ƙaurin ubangiji subhanahu wa ta'ala alladhi yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi la tatasawwarhu bi ayyi saqin min min as-suq an fahimta ko to sai ce wa qawluhu wa yabqa wajhu rabbika to mun hadi da fadin shi cewa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram muka ce dhul jalali wal ikram sifa ce ta me ta alwajhu wajhun ne aka siffanta da dhul jalali wal ikram ma'abocin girma da karamci wasu ka ce sifar Allah ce dhul jalali wal ikram sai mu ce eh Allahu dhul jalali wal ikram ne lakin huna wasafa wajhahu bil jalala wal karam dhul jalali wal ikram amma a ƙarshen surar da Allah subhanahu wataala ce tabarakasmu rabbika dhil jalali wal ikram kaga wannan waye dhil jalali wal ikram Allah tabarakasmu kaga mai marfu' ne tabarakasmu rabbika rabbu mudafun ilai kaga majrur ko sai ce dhil jalal dhil jalali wal ikram kenan na'at ne ga me man'ut wanda yake rabbu na'at ne ga rabbu sifa ce ta ar-rabb amma nan wa yabqa wajhu rabbika ai bai ce dhil jalali ba sai ce me dhul jalali wal ikram rabbuka dhul jalal kenan sifa ce ta wato wa yabqa wajhu rabbika wajhu dhul jalal kenan fuskar ce aka siffanta da cewa dhul jalali wal ikram da aka za a tabbatar wa Allah fuska tabbatarwa da ta dace da girman shi da faɗin Allah kullu shay'in halikun illa wajha komi zai halaka banda fuskar Allah الهلاك بمعنى الموت بمعنى الموت والفناء هلاك yana zuwa da ma'anar mutuwa kutiba alaikum idha hadara ahadakum almaut in taraka khairan alwasiya la fadan Allah ta'ala hatta idha halaka da tabaqara dinin suwanka wagata cikin wagata nisa'i ce da nasuwanka tabta cikin ghafir eh da Allah tabaraka wata'ala yake ba wa banu isra'ila labarin wato annabi yusuf alaihi salam cewa hatta idza halaka qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula kadhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار تكما تتكن نساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد كذا هلك بمعنى مات توفي تصود هكا كومي زي قاري أما بند فسكة أبنجي سبحانه وتعالى وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إثبات اليدين لا لا اليد بل يدين دن يهودا وسن تبتر ما الله هنو دايا وقالت اليهود يد الله مغلولة التي غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يهودا سكتي هنن الله أمك عليك بايا بايا الهيد baya kyauta Allah ce ghullat aidihim Allah ya nade hannayensu wa lu'inu bima qalu Allah ya la'ance su saboda wannan sharrin da suka yi bal ba haka bane kaga idrabiya ce sai ithbatin haqiqa sai ce yadahu mabsuqatan hannayensa biyu wada sun kasance shimfiɗa suke gurin alkhairi gurin yin kyauta yunfiqu kayfa yasha haka ne ya ce mawa shaidan ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana ka kai sujada ga abin ga wanda na halitta da hannaye na daga cikin baiwa da miza ta annabi adam Allah ya halicce shi da hannayensa masu albarka kamar yadda aka fifita at-taura da cewa Allah ya rubuta ta da hannayensa masu albarka wa katabna lahu fi fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay fa khudhha bi quwwa wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'uriikum daral fasiqin cikin muhajatu baina adam wa musa ko yace mishi khalaqa laka at-taurata bi yadai Allah menene subhanallah subhanallah kataba laka at-taurata bi yadai ce khalaqa kaga akida ce ta jahamiya kataba laka at-taurata bi yadai Allah ya rubuta maka at-taura da hannayensa ana tabbatar mai da hannaye da suka dace da girman shi amma hadisi ya tabbatar da duka hannayen Allah menene dama babu hagu wakilta yadaihi yamin na'am yake cewa wa qalat al yahudu yadullahi maghlula gashina غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء yahudawa suka ce hannun Allah a naɗe yake baya alheri gullat aidihim bakar addu'a ce gare su Allah ya naɗe hannayensu su ne marowatan wa lu'inu bima qalu kuma Allah an ce su saboda abin da suka faɗa bal ba haka bane yadahu mabsutatan hannayensa biyu shimfiɗa suke yunfiqu kayfa yasha البسط من صفة يدي الرحمن يدي الرحمن كما جاء في حديث الصحيحين cewa inna Allah ya busutu yadahu bil layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul layl hatta tatlu' ash-shamsu min maghribiha kaga Allah ta'ala yana da sifa ta yadain kuma sifar shi ta yadu tana da mene sifa ta al-bastu wal infaq al-infaq wal ihsan subhanahu wa ta'ala وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا إثبات العين لله عز وجل كي يهقري لحكم ربك game da hukuncin ubangijinka fa innaka bi a'yunina dan kana kan idanuwanmu kana kan idanuwanmu wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر الله تعالى يتي وحملناه مكا دورا النبي آدم على ذات ألواح أكن جرج الروا ما أبوتيا wato katakai da suka tallabe ta shine lauhi a gurin alluna ma'ana katakai da suka tattallabe ta ta inda ba ba za a ji tsoron faduwar abubuwan da ke ciki ba tunda an cika ta dam ba da mutane ba mutanen ba su da yawa amma me an ce ya dauki fahimilku fi hamin kullin zaujai nithnai an ɗibi dabbobi da sauran abubuwan rayuwa a samanta saboda haka sai ce muka ɗaura shi ala zati alwah a bisa jirgin ruwa ma'abocin tallaba ta ainihin katakai wa dusur da kusoshi da suke rike da ita ta jaribi a ayunina tana tafiya ne a bisa idanuwanmu ana cikin kulawarmu muna kallanta jaza'an liman kana kufir don ɗaukar fansa akan wanda aka kafirce mawa ya'ani adam na nuhan alaihi salam jaza'an ya'ani intisaran ɗaukar mataki akan game da wanda aka aka kafirce mushi wasu mutanen shi sun kafirce mushi raganan ithbatul ayn tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana da ido al-ainul basira Allah ta'ala wato yana gani da idan idansa gani da ya dace da girmansa da fadin shi wa alqaitu alayka mahabbatan min minni walitusna'a ala aini Allah ya ce ma annabi Musa alaihi salam na sanya soyayyarka daga gare ni na jefa maka so da kaunata walitusna'a ala aini duk da muhabbatan minni suka ce fir'auna ke san shi lokacin yana karami yana matakar san shi walitusna'a ala aini kuma dan arene ka tusna'a yani turabba dan a kula da kai a rene ka ala aini akan idona ba abin da zai faru da annabi Musa ba abin da Fir'auna ya isa ya mushi Allah ya riga ya bashi kariya wasu suka ce can ba za a ce ido ba tunda ya ce tajri bi ayunina tunda ya ce wato ainihin a wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina suka ce ai tunda ido ayun jam'i ne ba za a siffanta mu Allah idanuwa da yawa waye gaya maka sannan jam'i yakan zo da ma'ana ta tathniya abu biyu a kira shi da sunan jam'i ko in tatuba ila Allah faqad sagat ish qulubukuma an taba mutum biyu da zukata uku وما جعلنا لبشر من قلبين في جوفه انا magana kan ummuna aisha wa ummuna hafsa in tatuba kaga me jam'u lithnain faqad sagat qulubukuma kuma idafa ko muce ishara ga zuwa ga biyu amma me qulubu sai aka kawo jam'i haka ana iya ambatan jam'i ana nufin musanna akwai ma wata lugha daga cikin wani batan na laraba wanda su gurinsu babu jam'ul ithnain daga mufrad sai jam'i ko ina fata an gane wannan tun haka ne sai a ce maka a to da yace wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala aini sai a ce Allah ya dode gare shi ai annabi ya kore yace wa alamu anna rabbakum laysa bi a'war da yake tahdhiri game da fitina ta dajjal a'warul ainil yumna ne sai ce ubangijinku ba mai ido ɗaya ba ne aka ubangiji yana da idanu da yake kallon bayi da shi yaya idanuwan suke ne ba mu sani ba amma yana da ido e yana da shi yana gani e yana gani hadha ma athbatahu alquran wa athbatna wa athbatathu sunnatu wa athbatna fama dhanbuna ya tura me laifin ka maimaita abinda Allah ya faɗa kuma ya bautar da kai da ka faɗa ka karanta kuma kai tadabburi akan shi kai kai aiki kai imani tunda sifatu ne kai imani da shi muna tare tayyib zaka ka saba ma kanka da wannan manhajin abin da ya shafi sifat abin da ya shafi aqida abin da ya tabbata kawai zaka yi imani da shi a yanda ya tabbata babu wani ƙari babu wani ragi la shatata wala wakas مفهوم وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير السمع والبصر حقيقة ألا ياجي ودتك جايا دكيق مدى لمر مجنت تتي خولاكو watashtaki ila Allah tana kawo kuka zuwa ga Allah amma sai ta zo gurin dan aikin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta da yanda za ta yi ta nemi bayanin hukunci daga Allah sai ta hanyar rasul din shi ba wai addu'a kadai ta addu'a ba sai an zo gurin kowa ba za a roki Allah amma nan ta zo ne ai mata bayanin hukunci na zihari ko shine sai Allah ya saukar da bayani watashtaki ila Allah ta kawo ma annabi kuka amma annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi ke da haƙƙin yanke hukunci ba sai abin da Allah ya ce shi yasa ta ce ya ce ilallah sau da ta kawo kukan don ya gaya mawa don ya gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya riga ya ji nana aisha ta ce ita da kanta tana cikin ɗakin ba ta jin mai matar take faɗa amma Allah daga saman bakwai na cikin dalilan tabbatar da uluwi da istiwa Allah daga saman bakwai min fauqi sab'i samawatihi yajiyo ta yasma'u jami'al aswati bi ikhtilafil lughati ala tafannunil hajati mun gane ko to Allah ya ji matar da take jayayya da kai ba jayayya na musu ba tana ta so ta bayyana ma annabi sallama ga haƙiƙanin abin da ya faru wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma sai Allah ya kira abin tahawur tunda mai ba mujadala bane ba take da annabi Allah yana jin menene a tattaunawar ina muhawara ce bambancin mujadala da muhawara ita muhawara neman gaskiya ake cikin mutuntawa ta kuma mujadala kowa kanshi yake yake karewa yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha inna allaha sami'un basir lalle Allah mai ji ne kuma mai gani sam'un wa basirun yaliqani bihi subhanahu wa ta'ala wa qawlu لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء يهود كين yahudu tuba babu Allah ya ce hakika ya ji maganar waɗanda suka ce Allah talaka ne wal iyadu billahi wa subhana suka ce wa nahnu aghniya kuma mu mawadata ne dan adam in ya lalace malam bayan da ka iya da shi wai wai shi mawadaci karuna ma da kanshi duk abinda Allah ya bashi wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa eh amma duk da haka Allah ta'ala ya ce akwai wanda sun fi shi arziki wa ma balaghu mi'shara ma atainahu su karuna ba su kai ɗaya cikin goman abin da aka ba waɗancan ba kuma Allah ya dammara su mi aggare su shi ar-razzaq ne Allah dhul quwwatil matin amma yahudu saboda rashin kunya suka ce Allah talaka ne saboda wai ya ce man zalladhi yuqridu Allah qardan hasan sai yana neman rance gurin mu to ai mun fi shi to kaga a kiyasi na hankali ma sun faɗi a kiyasi na hankali ma sun faɗi so da mai gidanka da kake zuwa ya baka bashin kaya ya sara maka wata ran zai iya taɓo ka ya ce da Allah ɗan turo min jika goma wala Allah ba shi da kash a hannu ba mamaki yana ƙiwuyar ma ya je ne ya ɗauko ba mamaki kaza wannan a kiyasin hankali ke wanda shi ke baka bashi in ka sai da ka je ka kai mushi ka san dai kowa ya san kai yaran shi ne ƙasa kake da shi ma'ana to ina ga ubangijin talikai kuma shin da ya ce manzan da zai yi ƙuridullaha ƙardan hasana cewa ya al'arshin shi ya huje zai gyara shi da wannan kuɗin ko sama ta yage zai mata faci kuɗin da za a yi amfanin da su kuɗin za ku yi amfanin da su gwada imanin ku ne yake dama dukiyar da kuɗin din nashi ne qul inna al'amra kulluhu kullahu lillah ba wani abu da ba na Allah ba mun gane ku ashahid anan gurin laqad sami Allah Allah ya ji maganar da wa'annan yahudawan suka yi yana as-sam' wa qawlu am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najawahum bala wa rusuluna ladayhim yaktumu yaktubun ko suna tsammanin ba ma jin abin da suke a boye da tattaunawar su ne ba haka bane wa rusuluna ladayhim yaktubun ‘yan aikenmu ma suna nan suna rubuta duk abin da suke fada wa ina alaikum lahafizi na kiraman katibi tare da cewa Allah yana ji ya sani inna ni ma'akuma asma'u wa ara musa wa harun alaihim assalam lace lalle ina tare da kakku ji tsoro kala la takhafa inna ni ma'akuma asma'u wa ara so da sun ce kala rabbana inna nakhafu an yafruta alaina aw an yatagha muna tsoron fir'auna ya wuce iyaka kar ya zama bai saurare mu ba ya hau mu da zalunci ko ya wuce iyaka ya ki saurara ya mana ta'addanci Allah ce ku ji tsoron kami innani ma'akuma lalle ni ina tare da ku alma'iyyatul khassa ina tare da ku da taimako da kulawa da agazawa da tsarewa sannan asma'u ina jin duk abin da zai faru tsakanin ku wa'ara ina kallon halin kowa cikin ku kakku wani ji tsoro wannan ya ba su confidence ya ba su ƙwarin gwiwa sai ga annabi musa yana ce ma fir'auna inni la azunnuka ya fir'aunu masbura ya san abin da ya taka kun gane ya taki taimakon ubangiji subhanahu wataala so su annabawa ba su shakku ba sa ɗarɗar in allah ya ce su je kawai tafiya suke ba gaba da ya ga maciji ya ruga da gudu allah ya ce kai khudha wala takhaf ya kuma kama ta shi sanu sanu'iduha siratuha al-ula to wannan shine athiqatu billah tamma annabi ibrahim aka ce ya aje matar shi da dan shi cikin dokar daji cikin sahara ya tafi kuma ya juya ya tafi tai ta kira ko ya gowa bai kalle ta tace Allah ya umarce ka ka aje mun nan yace eh ita ma din tace me lan yudayyana Allah abada Allah ba zai tozarta mu ba har abada je ka kawai inda Allah ya umarce ka Isma'il alaihi salam inni ara fil manami anni adhahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin shi yasa Allah ya sakan ya musu falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin ka sunan misalai bila adadi ina ana ganewa ko alam ya'lam bi anna Allah yara sam'u da ma muka ji sai ar-ru'ya ko Allah yana gani akwai albasar akwai ar-ru'ya Allah yana kallon abin da ke faruwa yana jin abin da ake fada alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas sami'ul alim Allah nan shine wanda yake ganin ka lokacin da kake tashi domin ibada wa taqallubaka fi sajidin yake kallon ka cikin jujjuyawanka a cikin masallata a sallar jam'i in za ka yi sallah kai kadai a gida ta nafila ko qiyamul layl Allah yana kallon ka in za ka yi cikin jam'i a masallaci Allah yana kallon ka innahu shi fa Allah huwa samiu shi mai ji ne ga komi basirun mai gani ne al'alimu masani ne game da komi وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون kace musu ku yi aiki da sannu Allah zai ga aikin ku manzonsa yana ganin aikin ku mu'minai ma za su gani saboda shaida ta kwarai a duniya tana da kyau amma in ba dan haka ba ganin Allah ya wadata kun fahimta ko kenan dai ar-ru'ya thabitatul lahu subhanahu wa ta'ala to ina ganin nan ya kamata sau da sabon zance za a shiga wa huwa sharirul mihal na'am طيب وإياكم